Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa Kul gaya musu ya Rasulallahi Hal yastawi alladhina ya'lamuna yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai?
Yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai.
Wallazina la ya'lamuna Wallazina la ya'lamuna.
da waɗanda ba su yi ilimi ba.
Waɗanda ba su yi ilimi ba.
Qala Allah ta'ala Allahu ta'ala.
Allah madaukakin sarki ya faɗa.
Allah madaukakin sarki ya faɗa.
Qul gaya musu ya Rasulallahi Gaya musu ya Rasulallahi.
hal yastawi alladhina ya'lamuna Hal yastawi alladhina ya'lamuna.
yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai.
Yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai.
والذين لا يعلمون Wallazina la ya'lamuna.
da waɗanda ba su yi ilimi ba Waɗanda ba su yi ilimi ba.
kul gaya musu ya rasulallahi Gaya musu ya Rasulallahi.
hal yastawi alladhina ya'lamuna Hal yastawi allazina ya'lamuna.
yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai Yanzu waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai.
wallazina la ya'lamuna Wallazina la ya'lamuna.
da waɗanda ba su yi ilimi ba Da waɗanda ba su yi ilimi ba.
ina amsa ba za su yi ba ko tsakanin tsakanin sama da ƙasa ne Eh, tsakanin sama da ƙasa ne ko linkin sama da ƙasa mai ilimi ba ɗaya yake da wanda bai ilimi Eh, mai ilimi ba ɗaya yake da wanda bai ilimi ta ko ina ba ta wajen cin abincinsa ta wajen sha ta wajen sa kaya ta wajen zama ta wajen tashi ta wajen kwanciya ta wajen wanka ta wajen wanki ta wajen magana ta wajen aiki ta wajen mu'amala ta wajen ta wajen ta wajen ta wajen ta wajen an gane ko ta ko'ina ba daidai ba ne da wanda ya yi ilimi da wanda ba ilimi bai ilimi ba shi yasa shi yasa ake da jin haushi a ga wani ya yi ilimi amma yana yin aiki irin na marasa ilimi sai kai mamakin to wani irin bala'i aka ɗora maka kenan shi shi da za a shirye da shi kuma shi ne an gane shi da zai shiryar kuma shi ne ya yi wani waje daban akwai akwai akwai bakin ciki sai to da yake kafan bala'in Allah yana da yawa wani bala'in da za a ɗoro mar za a ɗoro mar bala'i ta ba shi da kuɗi rashin kuɗi shine bala'insa to wani kuma sai ya zama samun kuɗi shine bala'insa an gane wani rashin ɗa shine bala'insa a rayuwa wani kuma sai a juya sai kuma ya zama an ba shi ɗan samun ɗan shine zai zama bala'i wannan tsari ne na Allah shi kuma ba a tambayarsa don mai kai kaza an gane fa'alun lima yuridi ne shine mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a inda ya ga dama yadda ya ga dama ina fata an gane ba a cewa da shi in yayi ba a cewa din mai kai saboda mai kai ya Allah ba a yin wannan la yusalu amma yaf'al shi ba a tambayarsa dangane da abin da ya aikata wahum yusaluna bayi sune idan sun yi ake tambayarsu ina fata an gane saboda mu mun yadda Allah shine Allah mu kuma mu ne bayansa to tunda haka ne yadda yayi haka yayi kuma shi ke nan babu da wata magana amma a ka'idar yadda ya tsara wanda ya yi ilimi da wanda bai ilimi ba ba za su yi daidai ba akwai bambanci ta ko'ina an gane ko the difference is clear an gane dole akwai bambanci tsakanin wanda ya yi ilimi da wanda bai yi ilimi ba da wanda yake da shi da wanda ba shi da shi akwai bambanci an gane ko to amma in Allah ya ga dama kuma sai a baya wani ilimin kuma sai a jarrabe shi ta wajen ilimin da aka ba shi kuma sai a ga kuma yana cin abubuwan da yanzu ai ka kamata yi wanda ya yi ilimi in wata harka ta amana ta haɗa ku don Allah wa ya kamata a ganshi ya fi riƙe amana mai ilimi mai ilimi to amma kuma sau da yawa zai ga akwai waɗanda an ba su ilimin in ƙur'ani ne rangadadau in hadisi ne rangadadau an gane ko idan bayani ne rangadadau an gane ko amma da za ku yi mu'amala da wannan mutumin minti biyar to inda ya ga inda zai saka ɗaya cuce ka to sai ya saka ɗaya cuce ka to kaga wannan ai ba haka aka so ba wan mu jefin mu kyau wake an gane ko saboda haka wannan a kula da wannan shi yasa to kullum kuma ake ta neman Allah subhanahu wata'ala in an yi ilimin ko lokacin da ake ilimin a nemi dacewa daga Allah kun fahimce ni wannan kuma saboda Allah yana da abubuwa yana da abubuwa eh yana da abubuwa waɗanda sun wuce hankalin ɗan adam eh saboda haka yanzu nan sai a baka wannan abun da aka ce in an same shi akwai alheri a ciki to amma zai iya yiwuwa da aka bakan sai ka zama akwai wani abu na rashin kyan niyya rashin kyan niyyarka an gane ko to ta dalilin wannan rashin kyan niyyar taka sai Allah subhanahu wataala ya ce eh tunda ya nema mun ce in an nema za mu bayar to amma kuma mun ginda ya sharuɗan neman to shi ko bai cika sharuɗa da muke so ba za mu ba shi abin da ya nema ɗin amma kuma ainihin sai a ɗoro masa bala'i ta nan kuma ai kun kun fahimci wannan to da haka wajibi ne mu ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa a cikin ayyukan mu baki daya ya ba mu dacewa a cikin neman mu ya ba mu dacewa a cikin aikin mu ya ba mu dacewa a cikin rayuwar mu baki daya kun gane karatun nan yawwa saboda haka mu dage kwarai da gaske a wajen yin addu'a karka ce kai ai tun da an ce an yi kaza to dole ka yi kaza dole ai kaza Allah ba ya masa wannan an gane Allah ba ya masa Allah ba ya masa wannan ba ya masa wannan ba ya masa wannan ba ya masa wannan Allah subhanahu wataala ya taimake mu قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa. Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kul gaya musu ya Rasulallahi. Gaya musu ya Rasulallahi. Hal yastawi alladhina ya'lamuna. Hal yastawi alladhina ya'lamuna. Shin waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai? Shin waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai? والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون da waɗanda ba su yi ilimi ba da waɗanda ba su yi ilimi ba amsa shine ba za su yi ba la ya sauya ni matsala an gane ko ba yadda za a yi su daidaita ba yadda za a yi su daidaita wa an sahali bin sa'adin wa an sahali bin sa'adin an karbo daga salu dan sa'adu radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu قال لعلي بن أبي طالب يا فدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يا قال يا ردا قريشي
wallahi na rantse da Allah لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا Hakika Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilanka, khairun laka, shi ya ba alkhairi a gare ka, min homorin na'ami. daga manya-manyan jajayen rakuma irin na larabawa rawahu shaikhani bukhari da muslimu ne suka rawaito وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا ومن سلك طريقا duk wanda ya shiga wata hanya ko duk wanda ya bi wata hanya yaltamisu fihi ilma yana neman ilimi a cikin wannan hanyar سهل الله له به طريقا إلى الجنة Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna saboda wannan hanyar. Rawahu Muslimun. Muslimun ne ya rawaito. An abi Hurairah radiyallahu anhu. Daga abi Hurairah Allah ya kare yarda gare shi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا من يريد الله به خيرا duk wanda Allah ya nabe shi da alkhairar duniya da na lahira رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها sai kuwa malami masana addinin musulunci sai ka wani kun ba ta gane abin da ake nufi ba yawa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم
in magana ilimi ake da faɗi an gane ko to in an kawo wannan yayi amma ai kun ga shi kamar yana keɓance magana ne akan alkur'ani amma su ma waɗancan abin da ya zaka shiga khairukum man ta'allama kaga ainihin kalmar koyo ta fito a ciki kuma kalmar koyarwa ta fito a ciki man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kaga kalmar koyo da koyarwa sun fito a ciki shi kuma ɗayan inna fadalakum shi ma man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kaga kalmar ilimi ta fito a ciki yana fata kun gane yau wancan kuma man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kaga kalmar neman fahimtar ilimi ta fito a ciki shi yasa wancan kuma cewa a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha aka ce illa zikar lahi sai dai zikirin Allah ko wa ma walahu damu da za ka ce wa aliman sai ko malami masana addinin musulunci wa muta'allima da mai neman ilimin addinin musulunci ina fata an gane wannan ina so ku gane wato ina koya muku karatu da kuma yadda ake bayar da karatu kun bayance ni ina koya muku karatu da kuma yadda in ta ɗauro za ka ba da karatu sawawon yara ka tala za ka koya musu karatun ko manya ka tala za ka koya musu karatu ko kuma irin abin da ake yi ne kun shi kenan sai sai ana yan wato an shirya wani taro kai baka ma sani ba taron walima ne taro ne na ainihin sauka taro ne na ainihin maulidi ko wani abu dai na taron yan uwa ana yawan yin irin taron nan na family an gane na family usura usura family da da da turanci kenan ina son ku rika sanin waɗannan abubuwan da larabci kun gane usura usuratun an gane usuratun shine family kun gane ana yawan irin taruka na family ko to shikenan sai familin ku ne sai ya taro taro amma gaba ɗaya a cikin su family din naka da na gabas da na yamma da na kudu da na arewa da na tsakiya da na cikin gidan da na nesa da duk gaba ɗaya an gane ko je yan boko ne zalla amma kuma gashi sun wani daga cikinsu ko wasu sun taba jin yana da muhimmancin a tare a rika da zumunta sai aka taro taro za a rika yi duk wata shida ko duk shekara domin sada zumunta tsakanin yan uwa a san juna to amma an zo sun da yan boko ne mabiya sai ka ji kurin zantuka ake kurin na an gane to kai ma in kana nan kai ma kurin haka zantukan za a yi kurin an yi dace kana nan don Allah zance za a kurin na kurin zance ba za a haɗo da Allah ya ce annabi ya ce ba an fahimce ni aka ga ya kamata akalla in akwai ɗalibin ma'adul khair yana nan ya kamata a ji wani motsi na magana sada zumunta akalla daga wajen banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a yi magana ta sada zumunta ake yi sai aka ce tashi kaɗan faɗakar an taɓa ganin kana ɗan zuwa makaranta in ka tashi za ka yi magana me za ka kawo yawa yawa madalla ka gani ko kaga an kamo akalla an samu aya ɗaya an samu hadisi ɗaya akan wannan mawdu'in don Allah ko nan aka yi sallama aka ba an yi sadda sako ba ina fata an gane bare kuwa in aka zurfafa aka shiga cikin ma'adul khair ba sai a kawo man sarrahu an fahimce ni ko bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi kaga an ka kawo shi yan uwa to wannan taron da muke yi wannan taron da muke yi yana da matukar muhimmanci wanda duk yake son ya samu arziki a inda ya sa gaba an gane ko a ma'aikatarka ko a kasuwarka ko a gonarka ko a ina ɗinka an gane ko to su yanke zumunta yana tauye wannan arzikin amma annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce sada zumuntan nan da muka haɗa ɗin nan to yana janyo a samu arziki saboda annabi ya ce wanda yake farin cikin a yalwata masa arzikinsa kuma a ja rayuwarsa falyasil rahimahu to ya sadar da zumunta ka gani akalla an yi wannan sai kuma aka yi dace ku bi ne yan ma'ad kuka je wannan taron to wani ya tashi ya yi magana sada zumunta to wani shi kuma ya sani a cikin family din a gidan akwai waɗanda suna yin sake da lamarin sallah ko ba zai iya fitowa da can bai iya fitowa gaba da gaba ya gaya musu cewa mun ga kuna wasa da sallah sai a sako sai ana sallah sai a kiran sallah guda biyu uku in an sako bol din barcelona ko ko ko real madrid ko an sako arsenal ko manchester ko duk zuwa an kula da ko to in an sako su muhammad salah yana wata yau ya ina ji shi na zo ne an gaya mun aye kuna ji ko to sai ka fahimci akwai mai wasa da sallah to in wani ya tashi ya yi magana akan sada zumunta kai kuma sai ka amfani da wannan damar sai ka kawo hadisan sallah ina wata an gane ina hadisan sallah suke a cikin wasan da ake sawa an saka wa za a yi a timetable za a yi wani wasa ko an yi wani wasa ranar juma'a karfe ɗaya solar kwata ko sha biyu da rabi aka sa ainihin kwallon ba za a gama ba sai ainihin karfe biyu da rabi kuma kana bala'in son wannan wasan saboda haka kullum shi kenan sai ka ce kullum sallar juma'an nan yau a share ta kura sallar juma'an nan yau a share ta kura aka share ta kai da baka share ta ba ka tashi ka fita ka tafi an ji an yi sallah sannan ka dawo ka dora kallon su kuma ka bar su sai da aka kyankyashe wasan ba su tashi sun yi sallar ba kuma yayyinka ne an gane ko ko sama suke da kai ba za ka iya fitowa gaba da gaba kai musu magana ba kana dan jin tsoro sai aka shirya taro na family yaya ba shi kenan ka samu yar kafar da za ka shigar da sakon annabi ba sai ka tashi sai kai wa'azi ka kawo hadisin sallah ka kawo hadisin maganar juma'a man taraka domin ka ɓoye manufarka an gane ko kar kai tsaye ya gana da shi kake ko da su kake an gane to sai ka kyale wannan kafin ka kawo wannan ba sai ka tsallaka ka ce mu ne gida sala ba yauwa
Bye.
ba wai sai maza kurun ba an gane ko mata kuma an je taron family an gane ko za ku iya ɗauko irin waɗannan saƙonnin ko wasu daban an gane a yanzu a cikin famulinku dangi sai kika ji wata tana gidan miji ita kullum arta ba da ita ta ki zama tana ta shirme tana ta shirme bayan ga yan mata nan miliyoyi ba samu mazaje ba ga yan ga zawarawa can miliyoyi ba samu mazaje ba ita ta samu amma tana shirme kullum tana zurubtu kullum tana shiririta a gidan an gane ko ba sai aka yi dace yayarki ce ba za ki iya zuwa gaba da gaba ki mata wazi ba amma gashi an zo ana taron family a ba sai ki amfani da wannan damar ba ke ma ke ma idan wani namiji ko wasu maza suka tashi suka zakulo wasu sakonni suka isar ke ma sai ki naki an gane ta hikima ta hikima to ‘yan uwa mata ni ma ya ƙaramar ku ni ma ina da shawara da zan bayar ni ma ina da saƙo da nake so na bayar a gare mu mu mata ‘yan wannan dangi amfanin haɗuwar mu ɗin nan to mu tunatar da junanmu an gane ko kuma ita tunatarwa ba babba ba yaro in dai magana Allah za a faɗa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne a yi kokari a faɗa wanda da yake da wani abu ya faɗa kamata ya faɗa domin taimakawa juna in wani ya sani mai yiwa wani bai sani ba saboda haka ina yi wa kaina nasiha a matsayina na kanwar ku an gane ko ina yi muku nasiha mu yi kokari mu yi kokari mu yi kokari yadda iyayenmu suka yi mana reno a saurara mana yadda iyayenmu suka yi mana reno har suka yi mana aure suka gaya mana abubuwa a yau ba sa nan mu ne ya kamata mu tsaya mu kula da wannan abu an gane ko saboda haka kowace a cikinmu ta yi kokari ta yi zaman gidan mijinta domin ibada ce domin neman yardar Allah ne neman yardar manzon Allah ne kuma iyayenmu ma ainihin za mu so ainihin za su ji daɗi in mun zauna ana nuna musu in ma mun ki zama ana nuna musu ina fata an gane kuma kowace a cikinmu za ta zo ta yi rayuwa kyakkyawa kuma ta yi mutuwa kyakkyawa ta samu makoma kyakkyawa saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya faɗa a gare mu mu mata ya gaya mana idza matatil mar'at yawwa yawwa yawwa akwai wani yawwa aha ko ba tana ba da kai ku dina mu ina fata kun banci dai da misalin da nake so ba ko maza ko mata in dai aka haɗu mutum biyar to kana da abun cewa kina da abun cewa kuma ba dole sai waɗannan misalan da na bayar ko maganar sallah ko maganar bin iyaye ko maganar aure ba o ko ba buɗaɗɗiya ga hadisai nan barjak da aka yi muku kala kala kala kala kala kala ko wata kika ji tana yawan zuwa ta ɗebo ba su sukan mutane ko tana nemo rigima wanda yana abin ta bashi wani ma yana abin ta bashi wancan ma ta ɗebo kayanta ta ɗebo a ba ta yi mata wa'azi ba an zo family aha yawwa madar yawwa luqmanul hakim ne yake wa ɗansa nasiha ya kauce wa bashi ya kauce wa bashi ina ba da kun gane misalin nake son bayar Allah subhanahu wataala ya albarka Allah ba da ilimi mai amfani rabbana atina fid dunya hasanatan kama fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana sallallahu alaihi wa ala alihi ila siratikal mustaqim wa ala